إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke angul karkada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar yau muna talata sha bakwai ga wata na jumadar ula hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da sha tara ga watan sha daya dubu biyu da ashirin da hudu muna cikin littafin fikin suna na asali sabi inshallah yau za mu yi darasi na talatin daidai inshallah za mu yi darasi na talatin daidai a cikin littafin fikin suna na asali sabi inshallah a karatunmu na ƙarshe muna cikin babi na masaloli da suke da alaƙa da wanka na janaba ko wanka na haila wanda muna cikin bayanin masala ta ƙarshe mai bayanin bai halitta a yi wanka zur a tsakanin cikin mutane ka yi wanka mana ku yi wanka zur kan wannan masala ce ya yi bayani don abu ne sananne bayyanar da al'aura haramu ne amma ce idan mutum wankan da zai inda aka hana a yi wankan zan inda yake cikin mutane amma in akwai abin da ya sama hijabi tsakaninka da mutane mutane ko ba mutane a wurin wannan ba hana ba kai wanka ko da zurfi ya kawo dalili na rushin laifin ganin manzala sallallahu alaihi wasallam yana wanka a haka kuma fatima ta mai sutura kenan wanda tsakanin shi da mutane wanda mun ka bayani wanda har wanda ya wakana a bude maka ummu hani ta shigo wajen don a gidanta ne ma ta zo yana wanka ta sallama ya mata magana wace ummu hani ce dai nan dai a takaice a lokacin da yake hijabi ne tsakanin shi da mutane kuma ya ka magana ta cewa musa alaihissalam ya yi wanka shi ma babu sutura a jikin shi wanda kuma wannan ruwa ta ta imam bukari ya kawo wannan ruwaya wadda musa alaihissalam allah ya so ya kubutar da shi ne game da zargi da suke mishi na wannan rashin lafiya ta baiwa to wannan ruwayoyi da su inganta kan haka a daidai nan muka tsaya kan mas'alar Musa alaihi salam sai yake cewa wa an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحثي في ثوبه فناداه ربه تبارك وتعالى يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى قال بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك رواه أحمد والبخاري والنسائي abin da yake ruwa ta abu huraira yana ba da labarin cewa annab sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan ayyub alaihi salam ya katasiru uriyana ka yi magana kenan ayyub yana cikin wanka zur kina ya huda kayan shi fakharra alai jaradun min zahab sai Allah halitta wasu hwari na zinariya kudin suna sabka a gaban shi kudin suna zubowa suna zubowa hari kuma zinariya ce faja'ala ayyuba yahti fi thawbi sai ayyub kenan ya bar wanka ya dauko wannan kayan nashi da ya hudda yake zuba wannan zinariya a cikin kayan iya kwasa iya zuba ya hasi iya kwasa iya kwasawa iya zubawa cikin wannan kayan nashi fanadahu rabbuhu tabaraka wa ta'ala sai ubangijin shi mai girma da buwa ya kiraye shi ya ayyub ala kira ayyub alam akun aqantuka amma tara ayyub ba na wadatar da kai ba abin da yi wannan da kake gani ba na baka abin da yi wannan ba ma ana baka koshi ba ya ce bala wa izzatik haka ne Allah ma na ka wadatar da abin da yi wannan amma Allah na rantsi da buwa ya ka Allah la ghina li an baratik bana wadatar bana koshi da fadar ka da albarka ka Allah bana koshi eh bana koshi Allah da albarka ka Allah eh menene zaka ci ayub Allah mai magana na alam akun aganatuka amma tara mun karanta anan bayan jarrabawa ta annabi ayub alayhi salam bayan Allah mai jarrabawa ya tabbatar ruwa da kata albani ya tabbatar da ruwa cikin sirri ya tashi na bayan jarrabawa ta shekara 18 bayan an ce bugi kasa wannan ruwan wannan ya sha ya wanka bayan ya sami lahiya ai an mai ruwan zinariya da azurfa wurin da yake baga tara sha'ir aka mai ruwan zinariya wurin da yake alkama aka mai ruwan azurfa kaga komai ya zo arziki ya dawo sama da dama kenan an ba shi wadata to amma ga shi yanzu wani abu ya sauko sabo ya kwasa shi na Allah ce ayub ba na wadatar da kai wadata abin da kake gani ce ba Allah na rantsa haka ne Allah na rantsu da baya ka Allah ba na ƙoshi ba na wadatuwa daga albarka ka Allah albarka ce nan mai aka ce anan mahalin shari'a nan almahalin shahidi anan muke ce makawo cewa bayan ayyu na salam ya ga tasiru oriyana shi na amhalin da magana iya wanka zur ka kenan nan wanka zur inda aka hana shi cikin mutane amma a ban ɗaki ko na abu ya kada ko a daji ko a na an ba kowa in ba kowa ba zai kai wanka magana kenan shi ne rika ruwaya wannan ruwaya ta ayyub imam ahmad ya rubuta haka imam bukhari haka imam nasa'i wannan shi ne karshen bayani na wanka to ganin mun zo karshen wanka kuma muna da wanka a aikace kenan wajen karatu za mu taƙaita karatunmu a minti 45 ganin akwai yana ga wanka da maka minti kusan 11 ne da wani abu kina mun zo wajen montage sai a yi montage a gama ya sa wanka a aikace a daidai wannan fakarakin kuma daga baya a shiga bayani akan taimama ma zikirin za mu ci gaba da karatunmu dai don mu san kenan kai mai ɗauka minti muna da karatun mutum ya yi kenan ya kamar ishara yanzu sabon babi na attayammu ya ce ta'arifu me ma'anar attayammu ya ma ta'arifin shi me kalma daga yana aka samu kalma attayammu ya ce al-ma'anar lugawi da tayammu al-ƙasar a larabci aka ce attayammu ana nukula ni kaza kayan ni niwa nihi e nihin kaza wa shar'iyyu a shari'a ka ce a tayammu alƙasar ila sa'i da ya masahi da waje wani ya dai biniyar istibahati salati wa nahawiha a shari'a ka ce taimama ka nihi ƙasa don ka shahi huskarka lilwajihi wa daidaini dan shahawar huska da masayar wajihi wa daidaini dan shahawar huska da hannuwa guda biyu shine taimama a shari'a kuma za a yi wannan kayi wannan shahul huska da hannuwa da niyyar istifati salat don niyyar istifati salat ta halitta maka yin sallah don asali abin da yake kawa imma da janaba ba damar wanka ko ba ruwa ko kuma mutum da zai sallah babu arwalla babu ruwa kaga nan bai halitta kai sallah babu arwalla to amma yanzu taimama ce kan bacin abin da zai halitta ma ka yi sallah babu arwala ko babu yanka ba shi za ka yi ta mata halitta ma ne na mai ka magana kalma tana ma'ana ta isbatu sallah dan kakka doka kai mai janaba da kai tayyama kai sallah kace shikenan ta ma ka mutun tsarki a ita daidai bukatar kai sallah ne kurum bata tsauki bata bata baka tsarki total gaba daya a tana baka lokaci ne na yin wannan ibada wanda aka hana kai da yi da janaba shi wannan gwagwadon lokacin da kenan ta yi kayi ta ne dan ta halatta maka abin da aka hana ka ba wa wanda kowa kowa amma kai ta mama ta halatta maka yin sallah da wani abu wanda misali irin wani nafiloli ko ka tsaka Qur'ani abu da aka hana mara arwallahi ko tsaki shine manufar taimama a shari'a kenan shahawar fuska da hannuwa amma kayi wannan shahawa fuska da hannuwa don kuma da ƙasa ko abin da ke saman ƙasa da niyyar ta halitta maka sallah ko na shine a shari'a kalma ta ma'anar atayammu mun gane ko to wannan magana da yi mun ce da muna cikin fikin sunna inda abin da za a yi kana da dalili da za ka kawo da kace kaza kaza ne iya karantar da kai ne me hujja me dalili ta ce dalilin masharu'iyyati dalilin nesa aka ce an shar'anta yin taimama wanda dalili za ka ba da taimama sharu'a ce an shar'anta addini a yi ta ta ce sabatar masharu'iyyatu bilkitabi wa suna wa ijma maganar shar'antar da yin taimama ta tabbata a ƙur'ani haka a sunna haka ijma'in malamai gaba ɗaya kaf babu ɗaya cikin magabata wanda yake inkarin yin taimama a sallah ba babu kina jima'i ba hujja ce a musulunci yanta al'umma ta jima'i iya zama hujja kamar ka ce Allah ya ce ko annabi ya ce jima'i al'umma gaba ɗaya iya zama hujja to nan duka akwai akwai a Qur'ani akwai a sunna akwai a jima'i wanda wannan hukun gaba ɗaya kowanne ana iya yin ibada dan shi kowane ana aika hujja da qur'ani kadai ko da sunna kadai ko da jima'i wani uku kowane madogara ta tauna abin ibada to wanda duk wannan gaba ɗaya da ke duk hanyoyi da aka kawo hujja yin wani abu na shari'a duk ko ina ya tabbata shi kuma ɗaya ma ya zo ana iya kawo hujja da kitab kadai ko da sunna kadai ko jima'i kadai ita ta yamma duka ukun ta gama magana kenan sai ce ammal kitab an zai ce maka da kitab da sunna ko da to zai ce amma bangaren qur'ani a ina ta zo fa li qaulillahi ta'ala wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaib aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum inna allaha kana afuwan ghafura wannan shine aya wata tabbatar ta ce Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa in kuntum marada aw ala safar dan kuna ba ku da lahiya an san shi lahiya takan hana mara lahiya taba ruwa bai ita ba ko zama mai illa mai taba kuma misali saboda cuta misali ba ta hawo ka taba ruwa kun jini ya zubo akwai rashin lahiya da yawa mara lahiya bai taba bai taba ruwa ko a cikin halin bulaguro an san bulaguro mai ka bulaguro wuri wanda aka yi samun karancin ruwa ko ya zama tubar gaba daya ko ko ruwanka daidai sha ne an ka ce ka yi wanka ko ka arwalla za ka sau ruwan sha karon kenan iya dalil hanyoyi ne na rushe ruwa bulaguro ya mutu za a bulaguro ga ruwan gashi nan amma kuma in ka ce ka sha baka da ruwan an ka ce ka yi arwalla ko ka yi wanka baka da ruwan sha kaga anan ga ruwan amma ba an taba shi ba ya ce a kenan to ba wani ce a waje a hadu hukumin gari ko ko ɗayanku ya zo ya nama mace algari ya je ya bayan gari biyan bukata imma wutsari imma bayan gari dai an je watsatun algari wuri wanda yake haka wurin labewa kasa kasa wurin da yake ake koyewa a biya bukata shi algaya to karin magana ne ya ce wace baraz mu ma haka ce a Hausa ya ce ya ce daji ko ya daji daji an san karin magana ce ta ake zuwa biya bukata balle a da na babu salanga duk karin magana ta algaya da kurin wuri wanda yake ma'ana kasa kasa wanda yake malaba kurin malaba an sa abin da ake ni biyan bukata ce ta bayan gari mun ce bayan gari din da ya kusa ce dai ta mamaye ma'ana haka ya ce a lamastu min nisa ko ko kai sa ko ka sadu da iyalanku shi nan lamastu ibn abbas ya fasara wannan aya ba shahaba ce wata haka amma sun dauke wannan aya sun ba mai bayani sana daukan da ka shahi mace kullun shikenan a nan lamastu min nisa wannan musulmi bashar samariya ta ta ta ta wannan musulmi bashar kenan wannan magana an san ba kinaya ce ta jima'i kenan mutum ya sadu da iyalan shi ma'ana da janaba to a wannan hali ko ablagwara ko biya bukata ta wutsarin ko bayan gari ko ta janabar falam ta ji juma'a a wannan halin ba ku samu ruwa ba a wannan halin fatayamman musa idon tsayiba sai ku nihi abinda ke saman ƙasa mai tsarki haka na sinkiciya wannan aya a sabkata wani ya karantar da kai cewa zuzurutun larabci kadai bai iya ba ka sassanin shari'a ko ƙwararri kan wannan aya ta sabu sahabbai sun yi aya fatayammamu sa'idon tayyiba kuni ƙasa kuri mai tsarki amma an samu ammar bin yasir ammar bin yasir da shi da umar sun samu janaba a cikin daji inda babu ruwa aya ga abin da ta yi an yi ƙasa kurin amur ya ce kurin nan yi ƙasa cikin rere na jaki da ke birgima na ta birgima ya ta birgima cikin ƙasa haka ta ce ta kurin hala haka ala ce ta fita yin bamu kurkuni ƙasa kurin babu kafiya ya ce ya za a yi ta ya ce ne birgima irin da jaki ke birgima ce amma wannan wa ba akwai musulun ruwa ta inganta ya ce ne birgima irin dabba take birgima cikin ƙasa shi kenan haka yi ya yi wasallar shi aka zo gida ya ce ya rasulallah salam nun sami janaba a cikin daji babu ruwa amma na yi birgima a cikin ƙasa irin yadda dabba take birgima a cikin ƙasa na yi sallah ana nabi ta haba amma ya kafe ka ta ya nabi ya tafa amma to ka ba kanka wala ya san ma kurin ka biji kasa ka yi hannunka guda biyu ka bushe wata wurin ka ko ka murje ka sha fuskar ka da hannunka bakin hannu ya san maka amma dole wala ta kanka kaga nan me aiki da zunzuru da buki bai biya mana bukata kare ko ta ko ta fatan mun kuma haka fatan mun kuma yanda ka sako to na so ga mana ka ce da kenan a za mu zaka za mu karuwa za ka karuwa gaban insha Allah nan dai kenan Allah ce idan muku samu ruwa ba fatayammamu sa'ir tayyiba sai ku ni kasa an ta sa'id duk abin da ke saman kasa dutsi ne rere ne kawun kawun wace jeje ce kun kasa sa'id abin saman kasa ko shin sa'id ko suminti ne kasa har suminti ko ta ba har suminti ko na shi bacin zaki gomi shi albani ce hada bantar ya wace bantar ba shi ta fara zuka lafiya sai kana kana kan kan ga likita katanga ce ko ce buga kai a tayon ma haka albani ke magana mun ganta cikin anan cikin akan mutane wannan ka cikin aloji a takaice dai kenan ka ni abin da ke sama haka me za ku ce famsahu bi wujukum wa aydikum ku shahi fuskarku da hannuwanku shi ne kada ta yi maki na zama ga kawai alayin da ake bakin wurin kiya huska da hannu bakin wuya za mu jan shana wurin nan da sauka maka aya hujja aya ta alkurani wa tabbatar da wanda yin ta yi makon shi ne magana kuwa don bayanin dalla-dalla za mu ja gaba insha Allah inna Allah kana afuwan gafura Allah mai rangwame ne kuma mai jin kai ne wa amma sunna aya ce maka an sharata ta ko da qur'ani da sunna ko zai ka maka ayatul qur'ani wanda ka tabbata maka al'arwala za ka mata hujja a qur'ani ga aya to bangaren sunna ha yace wa amma sunnatu fal hadith abi umama radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا فأيما أدركت فأينما فأيما أدركت رجلا من أمتي صلاة فعنده طهوره yace kunna sunna ta sabu imama radiyallahu anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace jubilatul ardu kullaha li an sanya kasa a gare ni ni kadai wali ummati da ni da al'umma ta an sanya mana kasa masajidan matahura kasa masallaci ne namu haka abin tsarki ne namu dukanta ko ina don haka tsaye masu kan rikilar mutum sala duk inda a ko'ina daya cikin mutanen al'umma ta kada wuce da ta galibu an jaya da maza ne amma ta duk inda mutum sallah ta cin mishi to kaka ce ba ruwa ka sallah ba fa'indahu tsahurahu kana da abin tsarkinka kuma kana da masallacin ba ka zai toce ba ka zai masallaci ba a inda inda kake a duniya lokacin sallah ya babu ruwa a kana ya babu zama ka zai bayan dalalan insha Allah nan da hujja a sunna na tabbatar da yin taimama inda yake babu ruwa da ƙasa zaka zaka da ƙasa ke wa amma ijma' mun zai ka maka a takaice dai magana ta ijma'i yace fali'anna almuslimina ajma'u ala anna at-tayammuma mashru badala min alwudu wal ghusl fi ahwal khassa yace ijma'i na da al'umma ce duk musulmi sun yi ijma'i ba sa ani ala anna at-tayammuma mashru kan tayammuma an sha ba min mazhabin karanta kowa yarda an shar'anta yin tayammuma badala min alwudu kan bacin arwallah walgusul da kambacin inda wanda bai da arwalla ta mai kambacin arwalla wanda wankan janaba kan babu ruwa ta mai kambacin wankan janaba ya ce amma a wasu halayya keɓantattu ba kun a wasu halayya keɓantattu yanzu bayan wannan yake ce maka iktisasu hadin umma bi kuma magana taimama wannan al'umma ita kadai aka keɓance da yin haka wannan al'umma kadai aka keɓance da yin haka yin taimama a yi sallah ya ce huwa min haɓin al-khasa'is allati khasar lahu biya hadhihi umma iya daga cikin abin da aka keɓance Allah ya keɓance wannan al'umma da wannan da wannan aiki na taimama mu kadai wannan al'umma aka ba yace fa an jabir radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala uqitu khamsa lam yuhunna ahadun qabli nusirtu birru'b masirata shahar wa ju'ilat li al-arad masjidan wa tahura fa ayyuma rajulun min ummati adrakathu salat falyusalli wa uhillat lil ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli وأعطيت الشفاعة وأعطيت الشفاعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث في قوم خاصة وبعثت إلى الناس عامة وانا رواية بخاري يكاو مسلم يكاو abinda yake cewa wannan al'umma ita kada ka keɓance da wannan abin ya ce ruwaya da jabir bin abdullahi roto jabir ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qali ya ce utitu khamsan an ban wasu abu guda biyar wanda wannan abin guda biyar lamin tsihun na haɗu kabri ba a ba ba wani kahinni cikin shi ne cikin shi annabi shi ne ƙarshen annabawa ko shi ne ƙarshen annabawa ya cikin ba a ba ba kowa kahinni kenan shi kare ke ya ce da su tu da ru'u masir ta shahar an ban cin nasara idan na tunkari abokan gaba da tahiyar wata guda misali inda ya kama hanya ya tunkari gari daga nan har zuwa tahiyar wata guda in za wata guda na tahiya tuni kahin ya je allah cusa mutanen tsoro kan shi kuma tuni kan riga ka sare shi ke duk kan riga ka sare ka dan karbi ya baka hala baka ji baka ka kaza ita wannan ya ce wata baiwa da Allah mishi ta duk garin da ya tunkara ka je tsawon ta hiye wata guda ka je tun Allah ya tusa tsoro sun tsoro ya ta kayan jiya sun kare sun razana sun razana wani shi na farko abinda aka bashi ba a baba ko na anabin abu wani abin anabin kaɗai ke da shi ya ce wa ju'ila tilal ardu masjidan wa kuma an sanya mini ƙasa dukan ta kenan masallaci ne kuma abin wurin tsarki ne na al'umma ta gani da al'umma ta da haka ya ce fa'ayi marajulun min ummati a dartu sala falisalli duk inda sallah ta cin maka a duniya masallaci ne matuƙa babu wani daban inda kake nan kan kasar hawa a sauran addinin dole a coci ta yin jibi a kuka nisa dole a jican ta mu a ko'ina ƙasa masallaci ce kuma wurin tsarki ya ce wa ulillatin daga gana'in kuma an halitta man ganima da sauran annabawa in aka yaki aka tara kayan yaki ganima aka tattaro gaba da aka yaki duk yawanta ko mun tsadatta kurin sai a tara a wuri guda a sa ta a gaba alamar Allah ya karbi aikinku wuta take sauka daga sama ƙwarar wuta inda daidai ganiman duk ya ta kona gaba daya duk ajin kona gaba daya shi ne ai hatta annabin ranar musa alaihi salamu ya bari wanda shi ba zai samu damar shiga batul maqdis ba suka ci wanda ai lokacin da ya zo shiga batul maqdis wanda muka tsisa anan wanda ya zo ranar juma'a aka fafata Allah ba shi nasara akan shiga betul makadis ya kaɓi kahure to kusan haɗawa rana ne wanda a shari'a ta yahudawa da allah basu akanta surar sallah rasu budu ba a komi in ba ibada ba ba ba wani ake komi bon activity ba yi sai shi ya ga in rana ta haɗa gashi ya yi kora abu kai lalace shi ne manzala ke salar yake cewa ba wanda Allah ya rike ma rana a cikin mutane sai wannan annabi na banu isra'il ya zo gab da ƙarshen fafata a kan wajen ta fada ya ce an ci ma'amur wani ma'amur Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce rana ke ma kina bin umarnin Allah mana a rike mai tahiyar rana sa'a guda yake bukata kan ya ida wannan shi ke karantar da mu cewa a shari'a da ya mutane musu gane abin an aka ce subudu ko yanzu yau yanzu muna daren laraba duk wuni da rana a shari'a sai an fara daren ake wuni ba nan ke baka ba ya yi wuni a daren a sai an yi dare yake bin wuni duk dare yana dauka subudu litin talata kowanne daren ake fara yi na subudu kuma sai a yi wunin subudu haka da ka'ida yanzu da juma'a ne daga ranar ta hada an shiga daren subru shi sa ke hata ka hira ta hada ya yi da in wani muna sabon masala wajen aihuwa idan aka aihu maka yaro misali yau talata annan salasalama ta yi wa kwanu yi musabi ana yanka ma yaro rago yi musabi kwana na bakwai kone na bakwai idan rana ta fada zuwar haka nan babu saɓani akan dukkan mazhaba za a yanka ma yaro rago ran talata zai da yau mun kare wannan talata ko muna daren laraba in aka yi yaro tun daga fadawa rana ba minu ba sha biyar dare ba har yanzu zuwa asaba tun muna daren laraba tun za a wani sa'i ya ce mi laraba alamishi juma'a subudu ladi litinin talata sai a yanka nan ba matsala kowa da inda rigima take a cikin wuni talata tun sai talata tun ka ketawa alfajir har zuwa fada rana muna cikin mi muna cikin yawon sulsa ko muna cikin wunin talata ta shi annabi ya ce a yanka ma yaro wuni na bakwai talata daya wata ciki ko sauran awa daya da wadda ya shiga talata kata talata daya laraba biyu alamishi uku juma'a hudu subudu biyar ladi shidda gitirin za a yanka ba talata a yanka ba wani haka yi ka'ida a mazhaba imam malik ne kadai sai ke ce a hudu yawon wulada malik irki haka shi ke ce a hudu yawon wulada duk da wasu malaka malamai sun ce a ba wata hujja ba wani gura sun rona ra'ayin na ci ba wata madogara suka ce ba su ga wata madogara ba za a kawo a hudda wannan wunin amma shi akan haka malakiya take ya ce a hudda wannan ranar kenan ya ga ana rigima anan kullum a kullum talata kun talata ce za a yanka haka yake amma sauran mazahib ko muna mai kari mai hujja kurin ana aiki in dai a wuni cikin da asuba zuwa mun aka yaro kurin wannan wurin kwana ɗaya ne ya ce ɗaya sai ka yanka wannan ta bakwai wannan shine magana ta jamhur bayan hausa cikin malakawan to ka nan me zaka ne magana menene shi ma malik an ce a hudda yau nulada a wajen da sai amma dai muna magana cewa kowanne kwana daren ake fara yanzu misali muna cikin sha'ban ran ta wada ya ga ya ga wata aina miki shi kana mata shikenan zai ya fada kansa take nan kenan mun da ake daren farawa muna cikin sha'ban muna cikin ramadan ya ga wata na shawwal muna cikin ramadan mun kare da shi mun shiga ina shawwal haka da ƙa'ida kullum kona kwana ana fara da daren shi almuhimmi dai na magana da matsaya saboda magana cikin muke ta suna ana san matsala kan haka kenan yanzu da annabi sallallahu alaihi wasallama wannan labarin da ya bada wannan annabin haka aka yi sai da ya fafata Allah ba shi nasara ya kare komai an gama ganima wuri guda an tara ganima ana jiran wuta ta kona da aka saba wuta ta zo ta taba ganima kullum ta koma ba abin da ya kone ya ce akwai matsala ya ce fi kumin gulul akwai gulul akwai sata akwai konge wani ya koyo akwai abin da babu to ya za'i sai ya ce iya so duka kotu ka su akwai kabilanci ginin ginin goma sha biyu shi annabi ya ce iya son an ba shi duka annabi allah ne iya so gano inda aka satar kowane gida mutum guda cikin fahimi cikin gidan sha biyu kowa zo mu gaisa inda aka samu gidan da aka yi satar hannun mutumin zai rike hannunka amma kare kaf zai rike dan kashin halaye an aka zai binciki kayan kowa aiki wajen mutum dubu nawa amma da shi aka yi rage aikin iyaye kuna kaf gidan wanda aka sata sai hannu da tunan take yanzu fi kuma akwai a cikin kwarawun su zai an ware a na zaɓin ciki a famin sauran zaɓin cika a nan aka samu kasar adam da dukiya ka ta haƙuri yayi kan zinariya da zinariya kan sa kan sa da zinariya ya ka ta haƙuri ya ɓoye hawa to kan ma kan sa hawa ba ta ma wa kan sa guda zinariya shi da gane ƙone ƙone cikin kayan shi aka hudu aka sa wuta tana tsarwa ta kona gaba daya kenan da haka ake da aka ganima wani kan gaba isa isa bai yaƙi ba balla ce isa alaihi salam isa bai yaƙi ba isa shi kurin wa'azin ma iya gudu ne shiga nan ana bin shi ya kare musa isa alaihi salam bai zama ba ya yi jagorancin al'umma kaza bai ba musa kurin mai wa'azi ne sana waje ana kora kan haka haka ya tayawo ya labe nan a bishi nan tana ta matsahi ne tana ta kaza tana mai sharri malamai huda kuma malamai huda a ta ba na ba Allah matsahi ne ga sarakuna rumawa a zalimai haka ya ta gudu musa isa bai bai musulaciwa shi aka ta suka tantar man da jawa a cikin kirista su musa musalin a coci ba sai isa isa bai coci ba isa bai coci ba bai coci bai da musallacin isa kun yawa ke ya bada Allah sai suka suna ka tafi yin zala yin zala kirista su babu nasi suka ce su ba ba ruwan sai magana masallaci ba annual ba ba a wajen an tabbata jama'a ba annual babu cikin shekara kuma ba wani faforoma ko ko a wata ma Allah kuna shi aka yi samu su yi musulmunta cikin su sun yi musulmunta cikin tsarin kristoci da su sun dana wasu shirme ne tarkar faforoma ta kurin kamar ake malamin hukuma kurin dan duniya ne ko macuci ne haka suka ce faforoma ba sai da shi ba daga an kai mai hari suna na kai mai hari irin su ne kaga kun dan nawara ne da suna iya shi da addini su ba sai da shi ba dan kan kai mai hari su ne sai kai mai hari kaga kun dan nawara ne mutuci ne iya shi da addini ba sai da shi ba kenan su kurin shi da aka samu su yi musu mutar gaggawa wata mata tana da wani cikin su wani mutumin Cameroon ne kan wani mas'ala kurin wannan abu kamar to kai yanzu me zana ka imani kai da cewa isa isa ba Allah ne kuma isa ba Allah ne annabi Allah ne a wajen su isa annabi Allah ne manzon Allah ne dai da kana to me yasa kuke wannan Muhammadu Rasulullah ta su sun ce na ce ai isa ce isa ce zai dawo muka saka magana sare ya kan ya kan ce ya ce zai dawo amma isa ya dawo da wata sufa a Amurka wani wani ya dawo ta isa ya amurka kai da almuhimmi dai isa ba shi da masallaci ba shi da wajen ibada ta musamman haka yadda ibada shi ya iya kai kawo kai suka san musa kenan musa isa ke bi jihadi ba billa ce ga labarin shi bi jihadi ba amma da annabawa da haka suke gurin haka ya kare ganima ta tara wuta ta kusan mata kona gaba daya to annabi ta kenan sauran ce ni kadai ne al'umma ta aka halitta mana ganima ya ce wallan ta hindi ahadin kabili ba wanda aka halitta ma wannan ganima ka hindi idan ganima abinda aka ciwo a yaki wa wutsitu shafa'a ni ne aka ba shafa'atul uzma ceto gobe kiyama na wanda za a ceto kowa da dan ceto akwai na annaba kowa annaba suna yi malaku suna yi mutanen kowa suna ceto gobe kiyama tabbas akwai ceto na malaku akwai ceto na musaliyan bayi akwai ceto iri iri wanda amma kowanne Allah ke badawa to wannan ceton da yake magana shafa'atul uzma wanda muke bibiya da darasin mu na juma'a wanda kowa da kowa za a tar gaba daya da annabawa da manzannin da kowa da kowa za a je wajen wajen annabi adam na neman ceto aiwa kowa ce awa kowa shi awa kowa hisabi a san matsayin shi a zo adam ya ce bai iyawa a zo ga nuhu ya kawo uzurin shi ibrahim ya kawo uzurin shi musa duka da haka za a zo annabi sallama yace zan ce ana la ana la ce rike da wannan dama a yau ce zan je gaban rashin fara yin sujada ya ce zan yabi Allah da wasu kalmomi da wani kalmomin har a yau ban san su ba sai ranar kiyama idan na sujada za a mun ilhamin wannan kalmomin ne ban Allah in ne wannan ba dace irfa da suka ya Muhammad ya Muhammad irfa da suka ya Muhammad da kanka ishfa ta shafa ka nemi ceto a baka to wannan wannan shafa matsayin shine ke wannan ceton da aka bashi ba ba ko annabi shi wannan shi ya kowar kuwa ya ce kan annabi ba su fi kaumin kasa kuma annabawa ana aiko annabi zuwa ga mutanen shi musa ila bani isra'il nuhu ila qaumi shu'aib duka haka ake zuwa ga mutanen su amma yace ni an aiko ni zuwa ga mutane ce wa bi su da nasu amma an aiko annabawa na aiko zuwa ga mutanen su ni kuma an aiko ni zuwa ga duniya gaba daya masu na kada kafa nas bacin wanda to masu na kada kafa nas bacin wanda jira gaba ɗaya kowa da kowa ne shi annabi babu warewa ba larabi ko kaza ko shi ne kowa da kowa ne annabi sallallahu alaihi wannan shi abu abu guda biyar da aka yi tashi a cikin dai akwai maganar maganar keɓance wani al'umma da ƙasa mu a wajen mu ko ina masallaci ce ba masallaci to yanzu bayan wannan wannan dai ruwaya imam bukhari ya kasa musulmi ya kawo ta sai dan da yawa rike kalmar da kyau utitu khamsan an ban abu guda biyar lam yutihunna ahadun qabli ba ba ba kowa su kafin ni nusirtu durrubi masiyata shahara an ban tin nasara da walgaba sa tsoro shine arub a sa mutane tsoro ta hira wata guda tsakanina da su وجبلت لي الارض مسجدا وطهورا an ban kasa ko asa da makasa abin masallaci ne da wurin tsarki na al'ummata naka fa ayu ma rajulu min ummati adakta salat din inda wani cikin al'ummata sallah ta cin miji fa yusalli ya salla nan ga abin tsarkin ka ga abin musallaka yace wa kullu tadil ganaim an halatta mana ganima dukiya abin da ta wajen yaki wa lam tahillu li ahad qabli ba ta halatta ba kowa ka hinni wa wutitu shafa'a an ban ceto da muka bayani gobe kiyama kenan wa kana nabi yub'asu fi qaumi khassa annabawa ana aiko zuwa ga mutanen su kadai amma ni wa bu'istu ila nas amma an aiko zuwa ga mutane gaba daya wannan ruwa ta bukhari mutum sun kawo ta sai sabab mashru'iyatu sababin mashru'iyatu sababin mashru'iyati mana shar'anta me ya kawo ta yaya aka samu me sababa samun taimama sababin me kawo ya ce rawat aisha radiyallahu anha qalat kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd atfal hatta idha kunna bil bayda inqata'a ikdulli فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسه wa qama an-nasu ma'ahu wa laysu ala ma wa laysa ma'ahum ma فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة فجاء أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم على فخذي كان نام فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده خاسرتي فما يمنعني من التحرك إلا مكان النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام حتى أثبى على غير ما فأنزل الله تعالى آية التيمم abin da yake wannan ruwaya aisha take ba labarin cewa kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam mun huto yayin daga gida tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfar cikin bulagururka cikin bulagururka da yake mun huto da shi hatta zafana bil bayda sai da muka zo wata farfajiya wani daji wanda ba komi hili wani hili dana riba mun zo wannan wurin in qata idulli sai tsakiya ta sarƙata sai ta shirye فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماس النبي أنا تنيما وانا سرقة وقيدا تابج وقيدا تابج عائشة النبي صلى الله عليه وسلم وأقام الناس ما أوتوا أم بريش aka tsaya tare da shi ana ta neman sarka wa gida Aisha radiyallahu anha ta wannan wurin da aka tsaya wale su alama ba wurin ruwa bane babu ruwa a wurin kuma wale da ma'ahun ma kuma su a wajen babu ruwa cikin kayansu babu ruwa a wurin kun babu ruwa cikin kayansu abin ya yi zahi kwarai fa'atan nasu la'abi baka rajila sai aka zo gana abubakar da ya ce aisha aka zo wajen abubakar sadiq faƙalu suka ce mishi ala tara ila ma sana da aisha baka ga abin aisha ta yi ta riƙe mukun ta hana ta yi wakila ta riƙe ta hana ta yi ana neman takata baka ga abin da aisha ta yi jin haka abubakar ta ce faja abubakar abubakar ya zo kenan wajenta wani biyu sallallahu alaihi wasallama ala fakhidhi qarnam ya zo wajen na annabi sallallahu alaihi wasallama iya kan cinya ta ya burci na iya burci kan cinya ta abubakar zo janta ta ce fa'atabani wa qala ma sha Allah an yaqulu kware ya mun rarauka ya mata fada ce ya faɗi abin da Allah so hudu ya mata fada kware ya mata fada ki rike mutane kun sai ran Allah ta bayani kin hana mutane tafiya kaza kaza kaza ta ya mata fada da irin da da uba da da da uba da diya ya tace ya mun ya mun zargi ya mun rarauka ya hudu dai abin da Allah sai hudu ba ta ga mu ba ta ga mata ta ce waje ala ya ta'anu da ya ji khasirati da rika zungura ta ta tsauna rika zungura ta rika zungura ta kiyaye rika zungura ta a ta kasa tsawo kai kenan hata wani dama zane kenan yanan gindin a jikinta rika zungura ta ce ta ce duk zungura da ke mani fama ya na'uni muna taharuk ila makana wata nama ba alafakar zai ba abin da hana motsa kuwa ta ce ya bugu na ta ko matsi ba ko matsi bin ya ba me za ta ce motsa ta ce ganin manzan Allah yana kan cinye ta kar ta motsa na bai tashi kaji biyayya labu duk abin da ke wata ta ji motsi ta ji mure iya zungura ta iya mata faɗa ta ce ko motsi bin ya ba saboda ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam iya kan cinya ta tana tsoron kenan ta motsa ta shi annabi sa abin da aka ba sa abin da aka ya barci shi kuma ya barci shi da da da da aka ce da ya da uba ta ce fanam annabi ya barci shi ba abin lahiya lau ana nan hatta asaba ala gair ma aka waye gari har asa har gari Allah waye cikin dare kuma aka waye gari babu ruwa sallah asaba shine magana to anan babu ruwa ya za'i to anan ne Allah ya sabkar da waccan aya kan kudu mara da Allah safarin wajen da kuma aka wani aya kuna ko gona cikin ba balaguro ko balaguro ko ba kusan tawada babu babu ruwa fatimu in tayyiban anan aka shar'a ta yamma shikenan an samu wuta yanzu qala usayd ibn hudayr ibn hudayr ma hi awal barakatukum ya ala abi bakar yace iyalan abubakar wannan ba shi bane ba farkon albarka ku nan menene sababin kaga wata rahama ce ga al'umma da babu taimama shi ne kai ta yake yaban su ce wannan ba shi bane mafarkon albarka ko yana abubakar ke sabbin su an samu alheri mai yawa wannan mu ɗaya daga cikin daga cikin albarka dalilin kaga bacewar wurin unsarkar aisha allah ka mana sauki ta yi wa cikin al'umma da babu shi a nan wasu da malamai a malamai suna magana akan cewa to me hukuncin idan mutum a cikin daji babu ruwa kuma babu malaka ce babu ruwa babu abin taimama ya za ka yi ai malamai suna kiyashi da wannan mas'ala domin da aka tawa kana lokacin da suna ta nema ana ta nema da aka yi lokacin sallah musu sabai da suke sallah inda suke suke sallah babu arwala kuma sai ma taimama haka suka sallah su gudu amma dai ba ba sallah sallah ta wuce ba sallah ba ta wuce ba kowa inda yake sabai da su yi sallah inda suke ba tare ba taimama da su ba taimama kuma ba arwala amma sun yi sallah ba ta wuce sallah shi sa ga malamai an samu wasu ce kamar malamai na ce a yi sallah an kasa halin kasar kanka babu ruwa babu abin ta yamma wasu ce ka yi sake wasu ce ka yi baka sake ce magana mahi karhi da wani hujja za in ka shiga wani halin da babu ruwa babu kasa ta taimama kudin za ka yi sallah ba ta hucewa a halin da kake ciki akan samu misali irin Allah kiyaye akai mutum sa cikin aikin mutum gidan ta gidan salir gidan gidan kaso ko gidan kwasariya wurin duk kashi ne babu wani ko ina jaga bakin za a wajen ta yamma ko irin ruwa ruwa ya ataken ku ka hau ice ka maki ba ba san ba kasa ba kasa ko ba nan suka kwana kwana a can sama sama ice irin wannan kaga ya kai ko ya ka sallah ko a garin likita baka ita shi ya tamama baka iya wallahi sallah zaka yi wani shi ne hujja da suka wada na mazalama sun zo wannan kuma ce ba sake sallah ba mazal min sallah ba ba ba wala shi ke nan na rasa mata yau mai kina a yanzu ma ko sai sun sai wani sai kamar da ta sabu laburu cikin jirgin sama a jirgin sama babu kasa iya ba babu ruwa lokacin sallah yi za ka sallah ko ka yi ne ko ka sallah ka ta wuce ba ko a cikin jirgin sama ne ba ta yi musafka ya ta musafka lokacin wuta akwai masu bari sai sun safka suka musalloli a takaice ba maganar barin sallah a kowane halin sallah za a yi ta kana kan gado kana kan ina ne ta da za ka yi ta ne minti daya to kirare ma takaice dai nan za mu tsaya ganin minti za mu gama da wancan abin dai nan dai a takaice dai wannan ya ce ta ce fakalar kenan da ya ce musu wannan shi ne farko albarka kenan mallaka kenan ba shi ne farko ba kenan da ma sama albarka da yawa gidan ayyana abubakar aisha ta ce fa ba'athna la ba'ira alladhi kuntu alai to zikirin Allah ya waye da aka tada raqum kenan ga Allah ba sama sarka ba an tada raqumi fawajadna li aqida ta tauhiga sarka kasara kumun ke sada wasu bi ne gurin sarka tana kusa ta da masa alisa ashe kasara kumun take sada ana daga da kumun kun sarka masha Allah shikenan ko mi ya kare wannan riwaya rawal jama'a ke dukkan sun kawo wannan riwaya Imam Ahmad Bukhari Muslim a wurin Tirmidhi dukkan wannan da kai Ibn Majah bala Tirmidhi dan riwaya da ta tabbata wannan kaga kiran shi sababin shar'an ta taimama bacewar sarka ta Aisha radiyallahu anha Allah kai da gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته